بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Juma'a shida ga watan Rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha bakwai ga watan Januwari shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al miniftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير إن من تابا ما لنا كان يمن بياني دنغني دا aƙidan 'yan shi'a na zagin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi da cin mutuncinsu da ya masa ƙarerai da ɓata su a inda in ba a manta ba malin ya ce ba ma sai ya ɗibo wasu maganganu da yawa dangane da abubuwan da malaman shi'a 'yan zamani suka ambata ba in aka taƙaita ga irin maganganun da aka samu Khomeini ya faɗa to ya isa shine sai mala ya kawo mana maganan Khomeini a cikin littafin kashful asrar inda Khomeini yake batanci da zagi da cin mutunci da sharri ga sahabban annabi har ya kai ga inda yake cewa ai abubakar da umar ma sun rage daga cikin abin da Allah ya ambata cikin alkur'ani na adadin waɗanda za a baiwa zakka wanda za a ba su sai su abubakar da umar sai suka rage wannan masu tambaya suna tambayan cewa to su yan shiya sun kawo na takwas na ce su bar mu da wannan raddin sai mun je cikin littafin a ƙa'idar shi'a al'ithna a shari'a su'alun wa jawabun da izinin Allah za ku ji wannan aƙidansu ta da da ta yanzu duk wani ɗan shi'a da ke duniyan nan bai da alkur'ani mai girma ba kaf sai da in ya ganka ne kawai ya rena kai ma ƙarya ko kuma martaban shi bai kai ga a bayyana mai wannan aƙidan ba to zuwa yanzu sai ga shi bai san suna musu ba amma suna musu kun gano wannan dan a wajen ɗan shi'a gara jaridan almizan da alkur'ani mai girma ina gaya ma gaskiya kaba ɗaya ba su yadda da ita ba duk wani tafsiri da zaka ji suna wata tafsirin alkur'ani kawai ƙarya suke dan kawai albani ya kalubalance su ne ya ce ba su iya ba ina fatan mun gano wannan da kyau shi ne ake ta ƙoƙarin a nuna yan iya to kuma ai kowa na ji in an iyan da an ji in ma ba iyan bare kowa ya ji ina fatan mun gano wannan da kyau kar ma a ce wai magwama da malaman mu na raye wanda kowa ya san sun iya a ɗauko malaman mu da suka mutu kamar Sheikh Ja'far Mahmud Adam sai a gwada da tafsirin a ga ana son ai magana ne da tafsiri irin yanda Ja'far yake shine tafsiri wannan ai ko yaron da ya shiga Islamiyya jiya yau aka ta shi gaba zai iya wannan jawaban ai Allah madaukin sarki ya sa mu dace za mu magana kan wannan da izinin Allah Allah ya sa mu dace wa yaqulu aidan har ila ya Khomeini yake cewa alwaqi annahum a'atu ar-rasula haqqa qadarihi yace to abinda mutane za su iya gani karara za su iya cewa wai sahabbai sun girmama annabi yanda ya kamata amma Khomeini yace ba haka bane domin ar-rasul alladhi kadda wa jadda wa tahammala al-masa'ib annabin da ya kokari zufa ya sharbe abubuwa suka kai so komo ya dauki musibobi iri-iri min ajali irshadihim annabi yana ta kokarin sai ya shiryar da sahabbai wa hidayatihim mun gano wannan da ke ko da dora su akan tarba ta kwarai wa aghmada ainahu annabi rintsa da shi wa fi udhnayhi ya toshe kunnuwan shi don gani da kalimatu ibn al-khattab irin maganganun da dan khattab yake faɗi alqa'ima alal firyati wai karere da yake ma annabi wannabi'a min a'mal al-kufri kuma wannan abin ya tsatsafo ne na ayyukan kafirci wa zandaka da kuma zindiƙanci yanzu kai tsaye komeni yana sai ce maka sai na umar me kafiri ne kuma zindiki ina fatan mun gano wannan da kyau ƙarara abin da yake son ya faɗi kenan komeni ya faɗi wannan magana ne a kashful asrar shafi na 137 kaga ƙarara irin abin da suka faɗi don gani da shi yanda zaka ce komeni kafiri ne zindiki sai kuma dan shi ya ji zafi amma shi kuma ya faɗi irin wannan kalma ga sayyidina abubakar siriki amini khalifa na manzan Allah ya manta akwai irinmu da ke kaunan Umar ne ya manta akwai irinmu da muka yi binciken mu gano waɗannan ƙarerayen da ake masa sahabbai yanzu ƴan shiya za su ba zagin sahabbai amma ga Khomeini duk in za su yi maulidi ko za su yi taro ko menene suna sa hotunan shi a ko'ina ka je gidan ɗan shiya za ga hoton Khomeini saboda ya yarda da shi to Khomeini ka ji kafarta ma sahabban annabi yake yi yana ce masa zindiƙai kenan dan shiya in yace ba zagin sahabi sai a ce kai zindiki ne makaryaci yau mu zaka matakiyar ga yana cikin littafin kashful asrar in yace bai da kashful asrar ka ce a kai shege ne a shi'a ina fatan mun ga in ba shege a shi'a ba waye zai ce bai da littafin komeni to me kake kenan Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace fa hazihi aqidatur rafida fi sahaba wannan ita ce aqidan yan shi'a dangane da sahabban annabi malin ya ce wal yaqulam annama awrattuhu huna jama'a fasa sani dan bayanan da muka kawo anan ghaidun min al faid ɗaya ne kaman ɗugu ne daga ambaliyar ruwan ma'ana abubuwan da suka faɗi akan cin mutuncin sabai to wannan ba zai kididdigu ba na an dan yarfa maka ne kadai ɗugu ne na dan ba na abin ba a riga an karasa ba mimma huwa mawjudun fi kutubihim malai ce ne irin abubuwan da ake samu cikin littattafansu min matsa'in na soke-soke da zage-zage dangane da sabon annabi wasibab da kuma zage-zage wa shata'imil badi'a da zagi na cin mutunci wanda baka taba jin irin shi ba zagi na mutum ya ji al'amarin ya imauta shi a cewa malami ne ke faɗin haka yatanazzahu ashabul muru'at wad din an itlaqiha ala akfarin nas irin yadda 'yan shiya ke zagin sahabbai duk mutumin kirki mai addini bakin shi ba zai iya furta irin wannan kalmomi na zagi ga wanda ya fi kowa kafirci ba ma kun fahimci wannan da kyau ku a ce ga wani arne kaman bush mun gano wannan da kyau ku a ce mai addini mai mutunci ya ɗauko kalmomin da sahabbai 'yan shi'a ke zaginsu da su wannan mai mutunci mai addini ba zai iya furta su ya gaya ma bushi ba saboda kalmomin sun yi muni mutuncinka zai sa ka kyamaci furta su da bakinka kun gano wannan da kyau ko addininka zai sa ka kyamaci furta wannan kalmomi da bakinka amma yan shiya na iya furta su ga sahabban manzon Allah ko damuwa ma ba sa yi Mala ce bainama tansharahu biha sudurur rafida a lokaci ɗaya wanda za ka samu zuciyan 'yan shiya tana gamsuwa wato sari biha alisinatuhum suna gaugawan furta su da harsunansu fi haƙƙi ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da haƙƙi da mutuncin sahabbai ko damuwa ba sa yi kalman da kai mai mutunci mai addini ba za a iya kallon namijin kafiri ka furta su gare shi ba saboda munin maganar ma a ji irinka kana amfani da waɗannan kalmomin amma su za su ɗauki wannan kalmomi su jefa masabban manzan Allah ko damuwa ma ba sa yi kai daɗi ma suke ji suna gamsuwa kaji ma in sun zage sahabbai lada ake ba su in sun zage sahabbai ba ma sai sun yi ibada ba kun ji da kansa yi yasa wai wani ko wata yar shiya ce mu ba ma zagin sahabbai ƙarya ƙarya ke ce ke munafuka ne zake maganan banza gashi a kashful asrar kawo kashful asrar ɗin nuna maki ina fatan mun gano wannan da kyau in sun rena wa ƙura sai su ce ku kawo naku kana kawo sai su ce ba su yadda da bugun saudiya ba sai ce wani saudiya ne ba iran aka rubuta ba ko me aka rubuta ce ba su yadda ba ku ce su kawo nasu ne sai a nuna musu amu ba mu da shi to kuma ya kuke yin addini da kake addinin kenan addinin molanka kenan kana addini ba a littafi ba a bata kenan ina fatan mun gano wannan da ke a bata kenan sai ku bari sai ku tuba da ba musulunci kuke yi ba malam ya ci gaba da cewa hula fa'ihi suna faɗin kalmomin zagi da cin mutunci da ɓatanci da yarfe ga khalifofin annabi wa wuzar ra'ihi kuma waziran annabi wa asharihi kuma sarakan shi bal wa ya'udduna zalika dinan suna ɗaukan wannan a matsayin addini wa ya'udduna zalika dinan suna ƙididdige wannan wai addini ma suke yi yarjuna alaihi min Allah a'zam al-ajr wal mathuba wai suna son ai masa sakamako mafi girma a ba su hamshakiyar lada wa fil haqiqa innal muslim malace haƙiƙanin gaskiya kaga musulmi idza ma ta'ammala in ya lura da hala ha'ula'in nasi halin waɗannan ‘yan shi'ar, wa mahum alaihi min bu'udin da irin yanayin da suka samu kansu na nisantan addini kwata-kwata, wa dalalin da kuma ɓata, fa innahu la budda lahu min mawqifaini dole mutum ya tsaya a cikin ɗaya daga cikin matsayoyin nan guda biyu dole. Mun gano wannan in kuka kalli yadda ‘yan shi'a suke akan ɓata. duk abin da suke gaba ɗaya bar musulunci ba musulunci suke ba sun yi nisa daga addinin Allah to dole musulmi ya tsaya ya numfasa a ɗayan matsayi guda biyu al-mawqif al-awwal matsayin farko mawqifi listish'ar ni'matillah mutum ya ji cewa Allah ya lullube shi da ni'ima yanzu dukkan mu nan wajen ba kwa jin wani gamsuwa a ranku don irin aminci na ni'iman da Allah ya yi mana Allah maɗaukin sarki bai fushi da mu ba, ballantana mu samu kanmu a cikin wannan ɓatar, wani ba ni'ima ba ne, da har ka gane Allah bai saka a cikin wannan ɓatar ba. Wa izamin lutufihi da kuma girman tausayi da tausasa wanda Allah ya maka, wa sabige karamihi da kuma yalwatacciyan karama da Allah maɗaukin sarki ya maka, an an min hadhihi dalal. ta yadda Allah ya tsamar da kai daga wannan batar. Mun gano wannan da kyau ku? Al'amuran ladi ya staujibu shikuran lahi ala zalika, wannan wani al'amari ne da ya zama wajibi bayan Allah kan wannan ni'iman da ya masu. Jama kun fahimci wannan? Allah ya rufa mana asiri a wannan ya kawata mu gode ma Allah da Allah bai sa mu cikin waɗannan batattun da suka samu kansa a cikin bata da nisantan addini ba, waɗanda ake ganin ga irin abubuwan da suke faɗi wai kuma addini suke yi. ka kalli irin wahala da suke yi kalli irin yanayin da suke samun kansu a ciki ko kuma duk da haka bata suke wai addini suke kai sai Allah ya kiyaye ka baka cikin wannan batan gaba daya baka cikin wannan gantali da zage-zage da tsinuwa da suke gaba daya to wannan ya cancanci ka gode ma Allah wallahi ka gode ma Allah Allah mun gode matsayi na biyu mawqiful lilti'as wal itibar dole ne mutum ya ƙara tsayuwa ya wa'azantu kuma ya lura. Bima balaga bi ha'ula ilƙawun irin yadda waɗannan ‘yan shi'a suka kai min zaigin wani harafin na taɓewa da kuma kauce ma gaskiya. Ya alamuhu mallahu adna zarratin min aƙalin, kowa zai iya gano ba kan gaskiya suke ba, ba kan daidai suke ba, lalle a kan ɓata suke ga mutumin da yake da hankali ko da kaman ƙwayan zarra ne. Mala ya ce, ka taƙarrubuhim ilallahi bi la'ani abi bakarin kallon da 'yan shiyawai suke neman ƙara samun shiga wajen Allah ta hanyar zagin abubakar wa Umar da Umar sabahan wa masa'an safa da yamma jama'a dukkanin ƙungiyoyin musulunci haɗa da ƙungiyoyin kafirci ba inda suka ruwaito cewa wai ana bin Allah ta hanyar zagin wani ba wanda ya taɓa bayanin cewa ana bautan Allah, Allah ya ba da lada, Allah ya sa aljanna ga duk wanda yake irin wannan bauta na zagi, ba wanda ya taɓa faɗi gaba ɗaya a duniya sai ‘yan shi'a. Malin ya ce wa za'amihim anna malla ana huma wai suka riya cewa duk wanda ya tsine ma Abubakar da Umar la'anatan wahida tsinuwa ƙwaya ɗaya tallin tal lam tuktab alaihi khati'atun fi yawmihi haza. wai ba za a rubuta mai zunubi ko kwaya ɗaya a wannan yinin nashi ba kun gano wannan da kyau ko wai ba za a rubuta mai zunubi ko kwaya ɗaya a wannan yinin ba wa zalika anna amatal uqala min hazil umma malai ce kaga mafi yawanci ko gaba ɗayan masu hankali a cikin wannan al'umma bal wa min ashabin milal samawiyya kai duk wanda suke bin wasu ƙungiyoyi da addinai da suke dangantawa cewa daga sama addinin ya sauko yudrikuna idrakan daruriyan min dinillah sun san tabbas dangane da abin da ya shafi addinin Allah anna Allah ma ta'abbada ummatan min al-umam Allah bai taɓa sa wata al'umma daga cikin al'ummomi bil'an ahadin minal kuffari cewa su daga tsine ma wani daga cikin kafirai a matsayin ibada ba. Yahudawa ba inda za ka samu a cikin addininsu, wai Allah ya ce su ta tsine ma wani wannan ibada ne ba, haka kiristoci, haka duk wani wanda yake riya addinin shi Allah ne saukar, babu wannan kwata-kwata fa. Walau kana min akfarin nasi, ko da shi wanda za a tsine man ya bi kowa kafirci, bal ma ta'abbadahum bi la'ana iblis. Allah madaukin sarki bai taba sa mutane bauta a ce su ta tsine ma iblis allah'in wanda dama tsinanne ne ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthi da yake fadi neman tsari kake yi ba inda aka ce da safe ka zo da wasu gunduma gunduman guma gumai na zagin iblis ba wanda ya taba fadin wannan ba shi a musulunci kwata kwata a sauran addinan ma babu ina fatan mun gano wannan da kyau kuma tare da cewa shi fa iblis nan tsinanne ne al-matrudi min rahmatillah wanda an kore shi gaba daya daga cikin rahamar Allah madaukin sarki mun gano wannan da kyau ko an kore shi kwata kwata amma ba inda Allah madaukin sarki ya ce aje a ta zagin shi ba inda ya faɗi wannan malam sai yake cewa sabahan wa masa'an safa da yamma ce ka zage iblis ba wannan a musulunci wa fi auradin makhsusa kuma ba kawo wani wuridi na musamman wanda taqarruban ila Allah wanda mutum zai karanta don neman kusanci da Allah kama ta taqarrabu rafida bi la'an Abi Bakr wa Umar kamar yadda 'yan Shi'a suka riƙe zagin Abubakar da Umar a matsayin hanyar su na bautan Allah da kuma tsira bal inni la a'lamu fi mattala'atu alaihi min kutubin rafida bala yace kai ka gani nan cikin abin da na bincika cikin littattafan 'yan shi'a an fusim su a karan kansu banga ma'atila'i ala kathirin minha malai ce na karanta littattafan 'yan shi'a na bincike a mafi yawancinsu ban gani a cikin littattafansu annaha ta zammana du'a'an cewa ga wani addu'a na musamman mahasusan wanda aka keɓe au ghaira mahasusin ko wanda ma ba a keɓan ba fi la'ana abi jahalin ba inda sai kawo addu'a na musamman a zagi abu jahal kalli irin cin mutunci da renin wayan da ya ma annabi aw umayya ibn khalaf ko kuma umayya dan khalaf aw al-walid ibn al-mughira ko al-walid dan mughira alladhina ashaddu an-nas kufran billah wanda suka fi kowa kafirce ma Allah wa takdhiban li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam da kuma kafircewa manzan Allah, bal wala fi la'ana iblisin, wala fi la'ana iblis kuma a cikin littattafan sam ban taɓa ganin inda suka zo da wani addu'a keɓantacce ko wanda ba keɓe ba na tsine ma iblis. Fihin anna kutubuhum tamtali'u a lokacin da littattafansu yana shaƙare bin riwayat da ruwayoyi fi la'ana abi bakarin wa Umar na tsine ma Abubakar da Umar albarka. kama fi du'a'i sanamai ƙureshin wa gairihi kamar yadda ya zo har ila yau a cikin littafinsu mai suna du'a'u sanamai ƙureshin ai mun karanta ko kalli irin waɗannan abubuwan abu lahabi abu jahal umayya ɗan khalab a mugira alwalid ɗan mugira sheɗan fir'auna ƙaruna hamana lamarodu duk waɗannan ba fa a zaginsu ba addu'a na musamman da aka keɓe wanda ake zaginsu sai abubakar da umar da suke jihadi suka ba annabi ‘ya'yansu ya aura, suka zama khalifofin suka gina addini suka kara addinin, waɗannan ne abin zagi, sai yin shiya sun rena wayan ku sai ce, waya su ba zagin sahabbai. Allah ya kiyaye. To, koko suna nufin Abu Lahab ne da Abu Jahal su ne sahabban da ba su zagi, to ban sani ba. Malam ya ce, fa fi haza ibratin li kulli mu'tabirin, wannan abin ɗaukan izina ne ga dimme hankali da lura, fima yabluguhu bil abdi min dalal irin yanda bata ta kai ma bawa kat in huwa a arada an shar'illah muddin bawa ya sake ya juya baya ga shari'ar Allah watta ba'a hawahu ya koma yana bin son zuciyan shi wal bid'a haka mutum ya zama dan bid'a kaifa yuzayyinu lahu su'u amalihi kalli yanda aikin shi zai zo ya ƙayati gare shi yana ganin shi daidai ne ina fatan mun gane kana nisantan aiki na kwarai kina nisantan mutanen kirki kuna barin addini na kwarai to za a waye gari mutum ya tsinci kan sha irin wannan bala'i bala'i wanda ba zai kare ba duk yan shi ka kalla suna katin addini ne gaba ɗayan su kashi casa'in su da tara gaba ɗayan su aya suke yan bida'a ne na ba ta mun gano wannan da kyau ba wani wanda za gan shi wanda yake shi'a a cikin al'ummar shi ka kalle shi ka ce tun asali mutumin kirki ne babu ba wani wanda yake bin addini yake bin sunna sau da kafa kawai da abin ya zo ya burge shi kawai shikenan dama dan bid'a ne dan bin son zuciya to shikenan dama yana kan bata ne sai aka zo da wata bata mai tsari kawai shikenan kawai sai ya ci gaba da bi malin yace wa qabihun wa qabihu amalihi hatta yusbiha la ya'rifu ma'rufan min munkarin in ya zama mummunan aiki in ya kama wannan mugun hanya zai waye gari ko kai mai wa'azi ka ce ga mai kyau ba zai gane kyan shi ba ga mummuna ba zai gane munin shi ba wala yumayyiz haqqan min batinin aka waye gari mutum ya zama susu su sha sha sha ta yadda bai iya gane gaskiya daga bata bal yatakhabbatu fi dhulumat yana yawo yana fagamniya ne a cikin dubbai na bata da jahilci da bid'a da zandaka da son zuciya wa ya ishi fi sukratul shahawat kuma yana rayuwa na fi sukratul shahawat cikin maye na sha'awa kawai shi dai ya jima'i ya ci abinci ya kaza ya kallo wannan shine kare a gaban shi wallahi shi ana zuwa sai ta dauke shi amma salimin mutum wanda ya sa abin da yake wallahi ba ma sa zuwa inda yake wa haza ma akhbara Allahu anhu fi kitabihi malici ga abin da Allah maɗaukin sarki ya ambata a cikin littafin shi wa bayyana hala ashabihi fi qawlihi duk wanda suke kan wannan ga yanda Allah ya bayanin so yace afaman zuyyina lahu su'u amalihi shin mutumin da Allah ya ƙayata mai mugun aikin da yake yi fara'ahu hasanan ya riga ganin abin da fa yake mummuna ne amma zuciyar shi na nuna mai wannan shine daidai Allah yudillu man yasha ku sani Allah na ɓatar da wanda yake so wa ya hadi mai ya sha kuma yana shiryar da wanda ya so. Aya ta takwas cikin Sotu Fatir. Wa ƙala, Allah ya ce, Allazina dhalla sa'ayuhum fil hayati duniya, wanda ayyukan suka lalace tun anan gidan duniya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wai su suna ganin wai abin arziki ma suke yi. ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ce irinsu yanzu waɗannan yan shiya duk aikinsu aikin banza fa suke yi amma ganin suke su a nan duniya ba wanda ya kai su aikin ƙwarai gashi Allah ce dhalla sa'ayhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a aya ta 104 cikin suratul kafi wa qala Allah ce qul man kana fi dhalala kace kaga wanda yake kan bata falyamdid lahu ar-rahmanu maddan Allah ma ya ƙara ninka mai ɓatan, hatta idza ra'au ma yu'aduna har sai in sun yi kicibir da abin da ake masa alkawari na azaba sakamakon ɓatansu, in mal azab ko dai su ga azaba ƙiri da muzu a nan duniya, wa in sa'a ko tashin alkiyama ta kirshe su kwaɓam sai dai su gansu a lahira, fa sai ya alamuna ko dai ma wanne ne da sannu za su san man huwa sharrun maqaman wa afu junda jama'a mun gano wannan da kyau ku za su gani ai sahabban ne koko su su wane ne za zauna a mafi sharrin waje sannan kuma wane ne rundunan shi yafi zama raunataccen runduna jama'an da annabi ya mutu ya yarda da su Allah ya saukar da ayoyi ya jinjina masu jinjinan ban girma sai wani zo ce maka mutanen banza ne in ka ja mai aya sai ce an canza alkur'anin ya canza ina original din a mahadi ya gudu da shi yana ina yana sardab kai ba ƙauye ka san so kawai to shi ne ma'anan sardar shi za ka iya gane sardar nan da nan da shi wai yana can to a haƙo mana ya ba da ƙur'ani in ba zai fito bai ta zama san da ya ga dama ya fito ko kuma in ba zai bada ba don Allah a ba shi takarda ya kwafo mana ko cin da yanzu ci gaban zamani ya kai a ba shi photocopy a mashin sai ya mana copy sai a ta karantawa sai a shiryu ina fatan mun gano wannan da kyau amma inda za ka san ƙaryar banza ne ƙaryar wofi duk ba daidai ba ne duk wannan da suke magana wai wane ne wallahi siffofin da suke siffanta a mahadinsu da shi ku ya fi kama da dajjal fa wallahi malam ya fi kama da dujal siffofi za mu karanta yanzu ai insha Allah wanda ta ce aya ta saba'in da biyar cikin suratul maryam za ku ji ai to bayan da malai ya gama dan tsakura mana kaɗan dangane da aqidan yan shi'a dangane da zagin sahabbai sai malai ya ce aqidatur raja'a sai aqidan da ke cewa in an mutu za a dawo in an mutu za a dawo cewa suke sayar na alba mutuwa maye ba yana a cikin girgije in ka ji tsawa ko walƙiya aliyu ne ke yi ina fatan mun gano wannan da kyau wa aliyu ne ai kaga da kamata in damina ta yi sai ta jefa tsawa a bahrain waɗannan gidan sautan da suka hana yan shi a katabus duk ya rugurguza su tunda sun ce shi ke tsawon ina fatan mun gano wannan da kyau yan tawaye bashar al-asad ita jefa masu tsawa ina ba ta mun gano wannan da kyau amerika da ta matsa ma iran aida sai ta jefa musu da isra'ila kuna fahimta duk ƙarya ne yadda kowa ya mutu haka aliyu ya mutu ka sa abin da ke damun su ne aliyu ya rasu cin da ba a binne shi a kusa da inda annabi yake ba kun gano wannan da kyau ko to kar a ce ya mutu an binne shi a makabarta ne yau da kullum kuma an rage darajar aliyu sai suka ce kai shi ba ma mutuwa ba yana nan a cikin girgije ko mun fahimci wannan da kyau ko ina cikin girgije kuma in an faɗa ga sai wasu za su yi ƙalubalantar su to kun ci aliyafi kowa to ga kuma jafar a tsayyar shi da kai mai fifike yana yawo a cikin aljanna kun gano wannan da kyau ko to sai a ce kai kai ka san ali ha ba ya wuce tsayyar ai shi na cikin girgije shi ba mutuwa ma yi ba ba zai bayyana ba zai dawo duniyan nan har sai lokacin da mahadi hujja ya sako ya dawo to shine sai fito suna da aqidan wanda ya mutu zai dawo da yana daga cikin aqidan su shine in mahadi ya bayyana za ku zo za ku ji duk wani dan shi'a mahadi zai tada shi sannan duk wani wanda bai yi shi'a ba munan duka mun mutu duk mahadi zai tada mu inda yanda suka ce wane ne annabi ya ce zai tada matattu bayan ya bayyana dujal ne ina ba ta bin gano wannan da kyau za ku za ku ji a littafinsu ne mala ya ce yi a taƙidar rafida raja'ata ba'adal amuwati ba'ada mautihim yan shi'a sun riya cewa wasu daga cikin waɗanda suka mutu za su dawo ilal ahaya ilal hayati duniya za su dawo na rayuwar duniya wa zalika fi zamanin khurujil mahadi wannan zai faru ne lokacin bayyanar mahadi almazumi indahum mahadin da suke riyawa kun gano wannan kun ji a karatunmu na littafin as'ila ko na qadar shabab sha'il al-haq mahadin ma ya sha bamban da mahadin da annabi ya faɗi shi mahadin da annabi ya faɗi zai bayyana sunan shi Muhammadu dan Abdullahi su kuma nasu Muhammadu mahadin sunan shi Muhammadu dan Hassan ko mun gano wannan da kyau ku a ku bari ba ba sai kun kawo askar din ba ina fatan mun gano wannan da kyau ku rabu da su ai za mu zo za mu magana za mu tarihin a imma na shi an gaba daya za ku zo ku ji suwaye malaman su suwaye almajiran su shin malaman su yan shi'a ne ko ko malaman su ahlus sunna ne shin ɗaliban su yan shi'a ne ko ko ɗaliban su ahlus sunna ne za ku zo za ku ji ai wani shirme ne suka ɗauki kan suka yada a kai wanda ba za su fita ba wallahi cinikin ba riba ko mun gano wannan yau da a ce waɗannan da ake yaudarowa daga ƙauye za zo mazansu da matan suna wahalan banza da wofi da a ce sun iya karatu kuma da za a ba su ‘yancin yin karatun ba bar su sun zama ‘yan oda ba wallahi tallahi da sun bar wannan kafircin tiri tiri za mutum ya karanta wani kalman ya karanta wani kafircin zai ce kai anya wallahi tallahi ba zai iya ba zai bari latini zai bari Allah ya sauwaka wa yaqulu ahmad ahsa'i ahmad al-ahsa'i yake cewa shi wannan ahmad ahsa'i ɗaya daga cikin manyan malaman su ya rubuta littafi mai suna ar-raja'a shi littafi ma ya rubuta musamman da yake tabbatar da cewa maganan dawowa duniya in an mutu tabbas ne sai mahadi ma ya zo tukuna mu ma sai mu ce Allah ya kai mu karatu na gaba za ku zo ku ji wannan fasbanaka Allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum